إن الحمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بها السلحة العفاف سلطان من غير تاج وغنى من غير مال وقوة من غير فطش من غير بطش وخلق كريم وصفة نبيلة هو عنوان الأسر الكريمة والنفوس الزكية الشريفة ودليل التربية الصالحة القوية هو موجب لذل عرش الرحمن ذي الجلال كما في حديث الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله والعفة والعفاف سبب إجابة بحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم عليهم صخرة الغار والحرص عليه جبلة في البشر وطبع عند أصحاب الأقول والفطر السليمة العفة أيها المؤمنون هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه, إفراط هذه القوة والخمود الذي هو تفريطها فالعفيف هو من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة وقيل إن العفة كف النفس عما لا يحل ولا يجمل وضبطها عن الشهوات المحرمة وقصرها عن الحلال بالقناعة مع القناعة مع القناعة والرضا وقيل كذلك إنها ضبط النفس عن الشهوات وقصرها عن الاكتفاء بما يقيم أود الجسد ويحفظ صحته فقط واجتناب السرف في جميع الملذات وقصد الاعتدال أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم ولا سيما الشباب في هذا في هذا الزمان أسأل الله تعالى أن يوفقهم للعفاف والعفة واجتناب الدناءة والرذيلة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan uwa musulmi masoya ma'aiki Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama kuma mabiya gare shi bayan godiya ga Allah da salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalina da hankulanku cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu kiyaye shi lalle kiyayewa Allah sababi ne na samun arziki sababi ne na samun ɗaukaka duk mutumin da ya kiyaye Allah ya rintse idansa daga kallon haramu ya kau da kansa daga aikata haramu ya san Allah yana kallonsa a lokacin da duk yake abin da yake aikatawa to Allah ya nemi masa ɗaukakar da babu wata ɗaukaka a duniya irinta ya ku bayin Allah masu ɗanɗana abin wani ɗanɗanawa kowanne iri ne ko abinci ne ko abin sha ba su taɓa ɗanɗana kuma su ci wani abin da ya kai halal daɗi ba babu wani abu da ya kai ka ci halal ka mori halal a rayuwarka da kuma kame kai daga abin da ba naka ba abin da ba haƙƙinka ba babu wata riga a duniya da wani mayafi da mutum zai lullubi jikinsa da shi wanda ya fi kowanne alheri irin lullubi na kunya da kame kai daga alfasha da zinace-zinace lalle mu sani ya bayin Allah kamun kai shi ne hali da siffa na annabawan Allah shi ne adam malamai sannan shi ne kan sarki wato crown shi ne ma'ana kan sarki kan sarki wanda yake kan masu bautar Allah salihan bayin Allah a wannan bangaren su ne masu iko kamun kai wata sarauta ce ba tare da kan sarki ba sannan kuma wata wadata ce ba tare da dukiya ba duk mutumin da Allah ya hore masa kame kai daga zina a lokacin da ta zama ado ya iya ƙoƙarin ya kame kansa ya kama ƙofofin da za su kai shi zuwa ga wannan ya garkame su ya doɗe su bai ba da ƙofar da za a kawo masa tayi ba ma ballantana a jarrabe shi irin jarabawar da Allah kan yi wa ɗan adam wani lokaci to idan mutum ya daure to babu mai sarauta irinsa kuma babu wani mawadaci da ya kai shi dukiya ce ba ta amato wadata ce ba tare da dukiya ba sannan ƙuwatun min gairi bakshin ƙarfi ne ba tare da kana amfani da shi wajen ka kama wani abu ba ko baka sa hannunka ka kama wani abu inda za a iya ganin ƙarfinka ko ka ɗaga shi ba to haƙiƙa kana da ƙarfi in har ka iya fin ƙarfin zuciyarka akan aikata abin da Allah bai yarda da shi ba sannan kuma kame kai daga zina musamman na sanin an faɗi kamun kai ya ƙunshi kamun kai daga sata kamun kai daga zinace-zinace to yau wanda za mu tattauna shine wannan kamun kai da za mu kira zuwa ga samari da 'yan mata a wannan zamanin da muke ciki duk yadda za ka yi ya kai bawan Allah ya kai saurayi ya kai wanda Allah ya baiwa ƙarfin sha'awa ka daure ka fi ƙarfin zuciyarka a wannan zamanin kada ka bari ka aikata wannan abin da ya zama adam wasu mutane da yawa a wannan zamanin ya ce 'yar bayin Allah ya ke ya mai mutunci ki tsare kanki daga dukkan abin da wani zai ribace ki ya yi amfani da hali ko na talauci da kike ciki ya jefa ki a cikin bala'i tsakaninki da Allah sannan kuma ya juya baya ya rabu da ke ki ji tsoron Allah ki kau da kanki daga irin waɗannan abubuwa kar a aikata su lalle kamun kai sababi ne da ke sa mutum ya samu shiga inuwar Allah ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah a ranar da babu wata inuwa banda ta al'arshin Allah kamar yadda ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya lissafa mutum bakwai da za a sanya ƙarƙashin inuwar al'arshi ranar tashin alƙiyama ranar da rana za a matso da ita har kwakwalen mutane suna ta farfasa saboda zafin rana to a ranar Allah zai ware wasu mutum bakwai sai a sa su ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah banda su ba za su ji wannan zafin rana ba menene sirrin a cikinsu sai Allah ya ɗauki wani mutum ya ce saurayi ko mutumin da rajulun ya ce mutumin da wata mace ‘yar dangi babba mai dukiya mai iko kuma mai kyau ta gayyace shi ya aikata alfasha da ita me yasa aka ambaci 'yar dangi mai iko la'alla 'yar babban mutum ce idan da ya biye mata sun aikata za ta iya ɗaukar nauyin ba shi kariya a duniya a hana ɗaukar mataki a kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sannan kuma ga kyau wanda su ne abubuwa biyu da duk mai neman makomacin aure yakan duba su a lokacin da zai aure to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin wadda irin wannan mata ta gayyace shi ya aikata alfasha da ita sai ya ce mata inni akhafu Allah ya ce ni ina tsoron Allah ya bijire fir ya ƙi yadda da ya aikata wannan mummunan abu da ita to wannan mutumin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a sanya shi a ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah kai ka san duk wanda zai samu wannan to wallahi ba ƙaramin aiki ya aikata ba kuma wannan abu musamman in ana zancensa a da ana ganinsa abu mai wahala ko abu mai sauƙi a gun masu tsoron Allah to babu lokacin da wannan abun ya fi tsananin wahala irin wannan zamanin da muke ciki a lokacin da wannan mummunan aikin har ake ba shi goyon baya ake ba shi ta goma shi ake ziga shi duk abin da za ka kalla a cikin kayan kallo kullum abin da ake ziga yaro da saurayi shine a an giza shi ya je ya aikata wannan alfasha hotuna bidiyo iri-iri tiktok ga sunan ba abin da ake ziga samari in suna kallon waɗannan abubuwa da dukkan hanyoyin sadarwa na zamanin yanzu banda mazancen talabijin banda wayar da take hannun mutum da zai je a masa downloading abin da yake so ya gani banda website daban-daban miliyoyi wanda mutum tatsawa kawai zai da yatsansa duk abin da yake so ya gani irin da abin da ake a duniya na alfasha zai gan shi a tafin hannunsa babu lokacin da Allah ya zubo hanyoyin da zai jarraba samari a ga wane ne mai ƙarfin imani a ga wane ne mai jajircewa a ga wane ne mai iffa wanda yake kame kansa kamewa irin ta annabi yusuf wane ne mai irin wannan abu a wannan zamani ya bayin allah ya samari ku ji tsoron allah wannan zance da ku ake duk yadda za a jarrabe ka ka yi ƙoƙari ka tsallake wannan jarrabawar kada ka bari ka shiga yanayin da rayuwarka za ta koma gaba ɗayanta nadama har ka mutu kana nadama sau ɗaya ne za ka ji cewa bari ka ɗanɗana daga baya ba za ka ƙara ba kana shiga wannan gonar shikenan ba za ka iya fita ba kuma ko ka fita damuwa da nadama da da na sani wani ya mari kansa wani ma ya ce ya kashe kansa wani ya kasa bacci duk sallarsa yana roƙon Allah Allah ka yafe mun wannan in mai imani kenan to kada ka bari rayuwarka ta koma irin wannan ta nadama ka kasa ka kasa natsuwa a sallah ka kasa natsuwa a kula da gidanka ka kasa natsuwa a gun aiki ka kasa natsuwa a kasuwa ka kasa natsuwa a duk harkar da ka sa a gaba saboda nadama da kuma girman saban Allah da ya fi ƙarfinka ya bayin Allah in an ce kamun kai ko da ke ban karasa ba har yanzu wannan kamun kai shine sababin ka yi roƙon Allah Allah ya karɓi addu'arka ku duba ƙistar mutanen nan guda uku da suka shiga wani kogo suka kasa fita sai suka ce kowa a cikinmu ya roƙi Allah da wani kyakkyawan aiki da ya taɓa aikatawa a ce ya Allah saboda wannan aiki Allah ka fidda mu su ukun nan kowa ya roƙi Allah da wani abu ba sai na gaya mana kissar ba yanzu gaba ɗaya saboda lokaci amma za ku iya tunawa a cikin wannan kissar akwai wani mutum da yake da yake ba da labarin cewa ya Allah na shiga wani yanayi da na kan taimaka wa mutane wata ‘yar uwata wata zo in taimaka mata saboda halin kunci da suke ciki na ribaci wannan hali maimakon in taimaka mata da abin da za su ci na nemi sai na yi lalata da ita kuma ta amince a kan tilas ya ce sai da ya zama babu abin da ya rage illa ya aikata wannan abu ta yi masa wani gargaɗi ta ce kada ka sa zoben da ba naka ba ya ce wannan wa'azi ya ratsa shi ya fita daga wannan hali ya ce na ji tsoron Allah na fasa ba zan aikata ba babu kowa a lokacin babu duk abin da ya rage bal ana cewa har ya kusance ta irin kusancin da babu abin da ya rage illa aikata a mummunan abin da zai aikata amma da ya tuna Allah sai ya ja da baya ya ji tsoron Allah ya ce ya fasa to saboda wannan sai ce ya Allah ina roƙonka in wannan abu da na yi na yi ne don tsoronka Allah ka buɗe mana wannan kogo mu fita Allah ya buɗe musu wannan kogo kuma suka samu suka fita kun san dai kisar ba sai an kawo ta gaba ɗaya ba to menene wannan iffa da ake zance ya bayan Allah kamun kai mutum ya tsare kansa yayin da ya shiga zai aikata alfasha ya tuna Allah ya ji tsoron Allah ya ce ya fasa to ka'idarta malamai suna cewa zan ɗauki ta'arifi ɗaya kawai saboda lokaci shine kaffun nafs mutum ya kame kansa amma la ya hillu wa la ya jimul mutum ya kame kansa daga abin da bai halatta ba ko menene bai halatta ba ko dukiya ce a ofis ne a shugabanci wani abin da ba haƙƙinka ba ka sa hannu ka ɗauka ka wawura ka handama ka runguma ka murgina duk waɗannan abubuwan ka ji tsoron Allah ka ajiye Allah zai baka wadata ta inda baka tsammani hakanan irin wannan abun alaƙoƙi marasa kyau tsakanin 'yan mata da samari ka ji tsoron Allah ka daina ka kauce wa hanyarsu to wannan abun in ka tsare kanka kai haƙuri ko shekara arba'in ka kai ba kai aure ba ka kai ƙarar agun ubangiji ba mutane za ka zauna kana gayawa ba wallahi na shiga cikin bala'i sha'awa ta mun yawa na rasa yadda zan yi to mu ya za mu yi ne har ka ji wani ma yana yana nema ya ce yaya shari'a za ta hana su biyan bukatunsu alhali ga su da sha'awa kuma ga su samari ai Allah ya san kana da wannan kuma Allah ya san za ka iya jurewa shi yasa ya wajabta maka ka jure din in baka jure ba kuma ka aikata wancan kuma zai kama ka da laifi ka aikata haramu dama ai kai bawansa ne so ake a jarraba ka za ka yi haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba ka yi haƙuri ka nemi taimakon Allah in kuɗi ne ba ka da shi in aiki ne ba ka da shi in menene ba ka da shi hali ne dai ba ka da shi na aure ka nemi Allah ya baka ba zagin mutane za ka yi da cewa to in ba mu yi baya za mu yi Allah ba a yi masa wannan galatsin in kuma kai ya kama ka nadama za ka yi duniya da lahira ka ji tsoron Allah tun da ya hana ka ka hannu to shi ne ma'anar wannan iffa mutum ya tsare kansa ya kau da kansa daga abin da bai halatta ba da kuma abin da ba shi da kyau abin da yake akwai zub da mutunci ma a cikinsa sannan kuma mutum ya kame kansa daga sha'awa ya dandake kansa ba ina nufin ya je a yi masa dandaka ba ina nufin ya tsare kansa daga shi sarawan ko sawaran kai daga sawaranin sha'awa abinda zai sa sha'awar kai ta tashi ya daina kallace-kallacen batsa ya daina shiga inda zai zama shi kadai daga shi sai wata wadda ba matarsa ba ya kauce ikhtilatsi ya kauce duk abin da zai jawo numfashinsa ya kusanci numfashin wata yarinya ko mace wadda ba tasa ba bata halatta gare shi ba duk abin da zai sa shi a wannan yanayin ya yi ƙoƙari ya kauce masa to wannan shi ake nufi wa qasruha anil halali ka taƙaita sha'awarka akan abin da yake halal tare da qana'a shine ma'al qana'ati war riba tare da qana'a shine wadatar zuci da kuma amincewa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala ko da yarda da dokar Allah mun ga wannan abin a tarihi na annabi guda daga cikin annabawan Allah shine annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ku duba ku gani baiwar Allah ce matar shugaba babban mutum a cikin al'umma ga kuɗin ga kyau ta neme shi ya aikata wannan mummunan abu dangane da ita amma ya ji tsoron Allah Allah ya bayyana masa burhanin ya tuna Allah cewa shi fa ga matsayinsa a wurin Allah shi mutum ne a gun Allah wanda yake girmama Allah da ya tuna Allah ya fasa wannan abu me ya sakamakonsa duk da cewa an jarrabe shi da shiga kurkuku duk da an masa alkawari an kuma tsoratar da shi an ce in ka bari kai wannan abu babu mai ji kuma za a tsare ka amma bai yadda da wannan ba ya tuna Allah ya fasa wannan abun bai aikata ba mai Allah ya yi masa Allah ya bashi mulki bayan an shigar da shi kurkuku Allah ya kaddara aka fid da shi daga kurkuku kuma ya zama shi ne a matsayin wannan ubangidan nasa da da shi ne ubangidansa mai wannan mata ya zama shi ne ma mai mulki mai iko dukiya tana hannunsa ashe kenan sakamakon da Allah zai maka ya kai saurayi ya kai kowane namiji ko yarinya budurwa in kika tsare kanki to za ki mamakin irin ɗaukakar da Allah zai miki Allah ya baki mijin da wasu suna mafarkin su samu irinsa ba su samu ba kuma ya baki addini ya baki mutunci ya tsare ki sannan dukiya ya tsare miki talauci duk Allah na yin wannan sakamakon an ji tsoronsa Allah dai ya gaya mana cewa masu irin wannan masu tsare farjinsu yace wallazina hum li furujihim hafizun yana siffanta bayinsa na kwarai yace su ne masu tsare farjinsu suna danne shi daga aikata abin da Allah ya haramta sannan yace su waye wannan sakamakon su yace ula'ika fi jannatin mukramun to kaga sakamakon a aljanna su ne masu kaza masu kaza masu kaza masu tsare farjinsu to sakamakon su suna cikin aljanna jannatin kuma sai yace mukramun su din abin girmamawa ne saboda me a duniya ba su kaskanta kansu da aikata saban Allah ba don haka kai kokari ya kai saurayi wanda ya zo karatu jami'a ya rabo iyayensa ko ya ke budurwa da iyayenki suka amince cewa karatu kika zo jami'a ko wata jami'a ta nan garin ko wata jami'a ko a ina ne ka ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah cewa an zo jami'a free society to baya nufin ku aikata abin da kuke so ‘yan mata su rika sai da jikinsu iyayensu ba su kula da su kyakkyawar kulawa ba an sake su su taho bodin wani ma bodin din bai samu ba a samu hostel a ciki ba amma an kama gidan haya ana aikata abin da bai dace ba ana alaƙoƙi miyagu da mutane daban-daban waɗanda suke ribatar 'ya'yan mutane wanda ba za su ji daɗin aiwa 'ya'yansu irin wannan abin da suke wa 'ya'yan wasu ba wasu kuma hatta a ɗakunan kwanan nasu suna aikata abin da bai dace ba tsakanin junansu maza da maza mata da mata kai ka ɗauka wannan zamanin namu gaba ɗaya al'umma an koma dabbobi ba abin da aka sa a gaba illa biyan bukata ta sha'awa zinadai zinadai liwatsi liwatsi sihaƙi sihaƙi wallahi ba don haka Allah ya halicce mu ba ba don haka muka zo duniya ba kuma ba dan haka iyayenmu suka turo mu mai karatu ba mutum ya ji cewa ba komai a kansa ba doka a kansa ai ba garinsu ba ne ba a kallonsa wanda ya halicci mutane ya sa musu doka a kowanne gari yana nan yana kallon ka yana kuma kallon ki a ji tsoron Allah kuma manyan mutane da suke ƙin taimakawa irin wannan yanayi kuma su rika amfani da damarsu ko malamai a jami'a ko masu wani iko dai a gari su rika amfani da damarsu wajen lalata 'ya'yan mutane ko manyan ma'aikata da makamantansu ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kowa a rayuwarsa yana son nasa mutunci yana son kuma Allah ya tsare masa nasa mutuncin a 'ya'yansa maza da 'ya'yansa mata don haka a ji tsoron Allah baki ɗaya a kame girman lamarin ya kai babu abin da za a koma kansa a yi wa'azi a kansa irin wannan kai ɗin a sa maka tsoron Allah a zuci in ka shiga halin irin wannan abu ka ce kaƙi in kin shiga irin wannan halin ki ce kin ƙi wannan shine abin da zai tsirar da mutane a zamanin yanzu amma in an ce a bi hanyoyin sadarwa da hanyar kallo da sauransu babu wata kafa da wata mu'assasa ko ta gwamnati ko ta menene da wannan abin ya dame ta ma har take kokarin ce maganinsa an ce a bar kowa da imaninsa to kiran da za mu yi shine kowa ji tsoron Allah a kiyaye waɗannan al'amura haɗuwa da Allah dai dole ne tsayawa gaban Allah dole ne sai dai in ba kai imani ba in dai ka yarda akwai kiyama to wallahi za a tambaye ka akan wannan abun gobe kiyama to ka ji tsoron Allah ka kiyaye ka bar waɗannan al'amura tun kafin ka shiga halin nadamar duniya da nadamar lahira nadamar lahira kuma ba a dawowa a gyara muna roƙon Allah maɗaukaki ya tsare mu Allah ya tsare mana mutuncinmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا منا روقانك العفة والعفاف يا ألا منا روقانك ألا كبام تسورانك ألا كبام ودات الزوتي ألا كتعلي زكاتم daga karkata zuwa bin shaidan da aikata alfasha da dukkan abin da zai sa in mun shiga cikinsa mun fita kuma mu zo muna nadama ya Allah ka yafe mana abin da ya gabata Allah ka gafarta mana Allah ka tuban mana Allah ka karbi tuban mu Allah ka yafe mana kuma Allah ka dora mu akan tafarki ya Allah ka tsare mana ƴaƴanmu duk inda suke mazansu da matansu duk inda suka shiga a kowanne aji a kowanne hostel a kowanne gari a ko'ina suka samu kansu, ya Allah ka kimsa musu tsoron Allah, Allah ka kimsa musu tunani da muraƙaba da jin cewa kana ganinsu, ya Allah ka sanya musu taƙawa da iffa da wadatar zuci dukkan abin da zai kusantar da shaidan zuwa gare su ya Allah ka kaɗe shi wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukum